بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta asabar a yau muna goma sha shida ga watan sha'ban hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da 15 ga watan biyu shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na 29 a cikin wannan littafi na kitabu tauhid wallafar الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أولنا مجلس من البركة عن مسجد الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى دكينا أنقوار إبراهيم باقو نيو extension أنا cikin garin Bauchi darasinmu na baya mun tsaya ƙarshen babi na 20 wanda wannan babi na 20 yayi mana bayani akan babu ma jaa annal ghuluwa fi quburi salihina yusayyiruha authanan tu'badu min dunillah cewa wuce iyaka da guluwi dangane da abin da ya shafi kaburburan salihan bayi yana iya mai da su su koma ababen bauta koma bayan Allah Allah ya tsare mana imanin za mu tashi kan babi na 21 insha Allah malam yace babu ma jaa في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك باب ما جاء باب da zai bayani akan nassoshi da suka zo fi himayatil mustafa sallallahu alaihi wasallama janabat tauhid yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa shinge ya sa katanga dangane da abin da ya shafi bangaren tauhidi irin muhimmancin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu tauhidi wa saddihi kullu tariqin yuwassilu ila shirk da yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kokarin toshe duk wata hanyar da za ta isar da al'ummar sa zuwa ga shirka annabi ya nuna mana cewa tauhidi nogo area ne ba a tsallakewa ba a isa gun tauhidi waje ne da Allah maɗaukakin sarki ya kewaye ya ce wannan ya masa shinge nashi ne shi kadai wani baya tsallakawa ba a tsallakawa wajen Allah tabaraka wata'ala da kansa a cikin alkur'ani ya yi ta bayani a ayoyi da yawa ya ta mana bayani domin mu fahimci cewa tauhidi haƙƙi ne na Allah da babu wanda ke da haƙƙin tsallaka shi in ba Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ta mana bayani a hadisansa ingantattu cewa tauhidi waje ne da wani baya tsallakawa gu ne wanda yake banci Allah shi kaɗai ba a yi ma Allah tarayya da wani a wannan babin ba a haɗa Allah da kowa a wannan wajen Allah shi ne yake da cancanta da haƙƙi na a kaɗaita shi da bauta shi kaɗai a bauta masa ba tare da an haɗa shi da kowa ko wani abu an yi masa tarayya da shi wajen bauta ba malam ya ce wa ƙaunin lahi ta'ala da faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce laƙad جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الله يتي لقد جاءكم رسول من أنفسكم الله يتي حقيقة wani irin manzo mai girma ya zo muku daga cikin ku mutane aka ciro shi a wata ƙira'ar laqad ja'akum rasulun min anfasikum bi fathil fa ma'ana shine wani manzo ya zo muku daga cikin mafiya tsadan mutanen cikinku babu wanda ya kai annabi tsada Allah ya ciro shi ne a cikinku ku mutane mutum ne irinku sai dai yana da bambanci na falala da fifiko a kanku cewa shi manzan Allah ne kuma shi ne afdalu khalqillah shi ne mafificin halittan Allah amma a zubi na halitta Allah ya halicce shi mutum ne kamar yadda ya halicce ku mutane amma Allah ya ce azizun alaihi ma'anito wannan manzon duk wani abin da zai wahalar da ku duk wani abin da zai sa ku a cikin damuwa yana yi mishi nauyi baya so baya kaunar wannan abin ya risko inda kuke harisun alaikum yana mai kwaɗayin alkhairi a gare ku bil mu'minina ra'ufur rahim shi wannan manzon mai tausayi ne mai jin kai ne game da mu'minai wato malam yana nuna mana a nan ya kawo wannan ayan karkashin wannan babin shine saboda ya nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallama yana da tsananin kwaɗayin duk wani alkhairi ya riski al'ummarsa duk wani abin da zai wahalar da al'ummarsa a duniya ko a lahira annabi baya so to shine annabi sallallahu alaihi wasallama yana mana tsananin kwaɗayin tauhidi saboda tauhidi alkhairi ne a gare mu annabi yana mana kwaɗayi annabi yana jin nauyi a gare shi yana masa nauyi baya so al'ummarsa ta yi shirka saboda shirka bala'i ne masifa ce ga al'ummarsa a duniyanta da lahiranta shi sa malam ya kawo wannan ayar harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da kwadayin alkhairi a gare mu wannan yasa duk wata hanyar da za ta kai mu zuwa ga tauhidi annabi ya mana bayaninta ta saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake da kin shirka yake da kin duk wani abin da zai wahalar da mu wannan yasa duk wata hanyar da za ta kai mu zuwa ga shirka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kokarin toshe ta tun yana raye alaihi salatu wassalam saboda haka annabi ya bada kariya kwarai da gaske wajen kira zuwa ga tauhidi a nan mun karanta hadisi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama zai aika mu'adh bin jabal zuwa kasar yaman abin da ya fara cewa da shi shine falyakun innaka tahti innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah abu na farko da zaka fara kiran su zuwa gare shi shine ta Allah da bauta da kuma yalda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan lokacin da ya ba masayidina ali tuta da za a tafi khaibara abinda ya ce da shi unfuz ala rislika fa idza nazalta bi sahatihim fad'uhum ila shahadati alla ilaha illallah aw kama qala alayhi salatu wassalam kana shiga garin ka fara tara su ka tallata musu tauhidi ka tallata musu kadai ta Allah da bauta shi kadai haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada wato muhimmanci kwarai da gaske wajen tauhidi ya kuma yi kokarin toshe duk wata kofa da za ta kai al'ummarsa zuwa ga shirka zuwa ga bautan wani wanda ba Allah ba Allah ka tsare mu malam yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam la taj'alu buyutakum quburan wa la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum rawahu abu dawud bi isnadin hasanin warwatuhu thiqatun malam yace wa an abi hurairah radiyallahu an an karbo daga abu hurairah Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce la taj'alu buyutakum quburan manzon Allah ya ce kar ku sanya gidajenku su koma kamar makabata ya zama gida ne amma ba a sallah a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu cewa mafi alkhairin sallan da mutum zai yi in ba ta farilla ba ita ce yayi a gida sallah in dai ba ta farilla ba ce to mafi farilla shine mutum yayi ta a gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taj'alu buyutakum quburan kar ku sanya gidaddajinku su zama kamar makabata wala taj'alu qabri idan kar ku sanya kabari na kuma ya zama wajen sallah kar ku mai da kabari na ya zama masallaci ko ku mai da shi wajen yin idi ko wani abu wanda za a sanya shi na biki ko na abu makamancin haka annabi ya ce wa sallu alayya sannan ku yi min salati daga inda kuke ba lallai sai kun taso dole dole sai kun zo inda nake ba in ba ku da hali fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum saboda duk inda kuke to sallan ku salatin ku zai riske ni daga ko ina ku yi min salati kaga cikin yadda annabi yake kokarin toshe shirka ma al'ummarsa shine ce kar ku mai da kabari na ya zama wajen bauta a baya mun karanta addu'a ma yake na Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'badu min dunillah Allah kar ka sanya kabari na ya zama gunki ya koma abun bauta koma bayan Allah rawahu abu dawud bi isnadin hasanin al-imamu abu dawud ya rawaito da isnadi mai kyau wa ruwatuhu thiqatun sannan wato marawaitan wato amintattu ne thiqat wa an ali ibn al-husayn radiyallahu an an kalbo daga ali ibn al-husayn Allah ya kare da a gare shi annaha rajul annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat inda qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama yaga wani mutum wannan mutumin kullum yana zuwa zuwa ga wata ƙofa ko wani windo ko wata taga da take a jikin kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fa yadkhulu fiha sai ya shiga cikin wannan wajen fa yad'u sai ya je addu'a a wajen fa nahahu sai ya hana shi wa qala sai ya ce ala uhaddithuka hadithan sami'tuhu min abi an jaddi kana so in baka wani hadisi da na ji daga babana al-Husayn shi kuma ya ji daga kakana Ali bin Abi Talib an Rasulillah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala annabi yace la tattakhidhu qabri idan kar ku maida kabarina ya zama gumbauta wajen da za ku zo wai kuna addu'a ko ku yi sallah kar ku maida kabarina ya zama wajen wala buyutakum quburan kar ku sanya gidajenku su koma kamar makabarta ba a sallah a ciki wa sallu alayya ku yi min salati daga inda kuke fa inna salat fa inna taslimakum yablughuni aina ma ai haythum aw haythuma kuntum duk inda kuke to sallaman ku da salatin ku zai riske ni Allah zai riskar min da shi kaga duk wannan na daga cikin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kokarin ba mu tauhidi kariya shi yasa ma lokacin da aka aiko shi shekara goma sha uku da yi a cikin garin makka abinda ake kiran mutane zuwa gare shi shine zuwa ga kadai ta Allah da bauta zuwa ka bauta ma Allah shi kadai malam ya ce fihi masail karkashin wannan babin akwai matsaloli kamar haka al'ula matsala ta farko tafsiru ayati bara'a tafsirin ayan suratu bara'a لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم الثانية مسألة تبيو إبعاده صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الحمى غاية البعد يد من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ييكو قد نيسان تد الأمسا daga wannan shinge na tauhidi saboda kar su tsallaka su je su koma suna bautan wani wanda ba Allah ba الثالثة مسألة أكو ذكر حرصه صلى الله عليه وسلم علينا ورأفته ورحمته bayani akan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke tsananin kwaɗayin alkhairi a gare mu da yadda annabi ke tausayinmu da yadda annabi ke jin kanmu da yadda annabi ke ƙaunar mu mu al'umarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka cikin yadda cikin ƙaunar da annabi yake mana yana mana ƙaunar mu samu rahamar Allah shi yasa ya bada muhimmanci sosai wajen kira zuwa ga tauhidi shi yasa kuma duk mai wa'azi ko mai da'awa da yake fatan alkhairi ga waɗanda yake kiransu to abu na farko da zai fara ba da muhimmanci wajen kiransu zuwa gare shi shine tauhidi tauhidi illa iyaka sunnatallah fil ladina khalaw min qabl sunna ce ta Allah tuntun tuntuni shine wanda yafi ba da muhimmanci akan tauhidi mutane sun fi gaba da shi wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa abinda kafiran makan suke cewa shine aja'al alihata ilahan wahida daga ce wai yanzu duk abin da yake so shine wai na so a bar bautan komai a kuma bautan Allah daya ce in sallah ce zamu yi in azumi ne zamu yi in amma dai a bari mu bauta ma wannan Allah shi ma su ma wayannan goma kan mu bauta musu daka duk wanda zai kira zuwa ga tauhidi to bari zauna lafiya da mutane ba za a ce ya cika kausasawa za a ce ya cika zafi za a ce yana raba kan musulmai komai za a faɗi komai za a faɗi saboda mutane abin da suke so shine duk wanda ya ɗebo dattin san ya zuba akan musulunci to kawai a yi shiru a ce eh wannan musulmi ne namu ne shi saboda kawai ya fito ya buga kirji ya ce mu ne muhammadawa masoya manzo yana jingina kanshi ga musulunci musulunci na tsine mishi albarka Allah ka samu dace الرابعة مسألة هدو نهيه صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا أزيلتي قبرنسا bisa wata fuska keɓantacciya da nufin cewa iya dalilin zuwa na kabarin annabi shine don in je in yi addu'a a wajen wannan annabi ya hana ko dai in je in yi sallah a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana tare da cewa ziyartar kabarin annabi na daga cikin mafi falalan ayyuka amma ziyartar kabarin da nufin ka je kai addu'a a gun ko da nufin ka je kai sallah a wajen wannan manzon Allah ya hana sallallahu alaihi wa sallama amma ziyartar kabarin annabi wannan na daga cikin mafi falalan ayyuka Allah ka ba mu iko al-khamisa mas'ala ta biyar nahayuhu sallallahu alaihi wasallam anil ikthari min ziyara yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yawan ziyara shine la taj'al qabri la taj'alu qabri idan kenan abinda ke maimaituwa yau an yi gobe an yi jibi an sake wannan shine ai idi yanci idul adha idul fitr kaga saboda duk shekara suna maimaituwa kenan to abinda aka hana shine kullum mutum ya maida shi ya zama aikinsa kawai ya ta maimaitawa ya ta maimaitawa wannan shine abin da ake nufi asadisa mas'ala ta shida hathuhu sallallahu alaihi wasallam ala nafilati fil bait yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar cewa a dage da yin nafila a cikin gida wannan abu ne mai kyau asabi'a mas'ala ta bakwai annahu mutaqaddirun indahum annahu la yusalla fil maqbara cewa abu ne tabbatacce tun a zamanin sahabbai cewa ba a yin sallah a makabarta ba a yin sallah a makabarta wannan shine wannan shine shari'a kamar yadda ya zo a cikin hadisi da Imam Ahmad da Imam Tirmidhi da Imam Abu Dawuda da Imam Ibn Majah da Imam Al-Hakim suka rawaito hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam kasa gaba ɗayanta masallaci ne sai dai banda makabarta banda kuma banɗaki ba a sallah a makabarta ba kuma a sallah a banɗaki ka karanta littafin sheikh muhammad nasiruddin albani mai suna tahziru sajidi min ittikhadil quburi masajid ma'ana gargadi da jan hankali na mai sallah dangane da karkarki makabarta a matsayin masallaci الثامنة مسألة تتقص تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد bayani akan dalilin kuwa shine ai in mutum yayi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko yayi masa sallama to da salatinsa da sallaman za su riske shi koda kuwa yana daga nesa ne fala hajata ila ma yatawahhamuhu man arada alqurb babu bukata na cewa dukkanin wanda ke so yayi salati ma annabi ko yayi masa sallama wai dole sai ya matsa kusa da shi babu bukata saboda Allah ne mai ji kuma shine mai isarwa التاسعة مسألة ترى كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana barzaku amma ayyukan al'umansa na sallama da kuma salatin da suke masa ana bujiro da aikin zuwa gare shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan shine karshen babi na 21 wanda akan shi zamu tsaya saboda mun shiga kan babi na 22 yana da tsayin da lokaci ba zai ba mu dama mu kammale shi gaba ɗaya ba kuma a insha Allah tabaraka wata'ala akan wannan za mu takaita za mu tsaya sai Allah ya kai mu bayan azumi insha Allah na so a ce mun zo mun yi karatu sati mai zuwa saboda da sauran sati kafin mu shiga azumi to amma ina da tafiya sati mai zuwa kuma zai faɗo asabar ya shiga ciki so saboda haka bisa ga wannan za mu takaita insha Allah ta'ala za mu takaita akan wannan ƙarshen babi na 21 idan Allah ya kai mu zuwa bayan azumi cikin ikon Allah da kaddarawansa sai mu daura akan babi na 22 insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya sa albarkacin rayuwarmu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya riskar da mu watan Ramadana ya ba mu ƙarfin iko da imani da lafiya na yin ibada da moran rahama da gafaran da ke cikin wannan wata mai albarka Allah ya nuna mana wannan wata lafiya waɗanda suka rigaye mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya musu rahama Allah ya gafarta musu Allah maɗaukakin sarki ya yalwata makwantansu Allah maɗaukakin sarki ya sanyar da kurakuransu Allah maɗaukakin sarki ya yi musu albarka a cikin zuriyansu ya alkinta musu bayansu ya ƙara musu albarka Allah maɗaukakin sarki ya tsawaita mana rayuwarmu cikin alkhairi waɗanda suka rigaye mu cikin iyayenmu da dattawa da malamai da yan uwa muna roƙonka Allah kai musu rahama waɗanda suke raye cikin su da mu da su Allah ka sa mu gama lafiya Allah ka sa mu gama lafiya Allah ka sa mu gama lafiya Allah kai mana albarka baki daya wa sallallahu wa sallim mubarak ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته